إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah mai girma da buwaya da ya kadarta mana haɗuwa a wannan yammaci na litinin a yau muna sha ɗaya ga wata na sha'aban hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1443 wanda haka in ya dace wa sha hudun watan uku miladiya ta 2022 insha Allah ta'ala wannan zai zamanto darasi na 14 a cikin littafin al'aƙidatu a tsahawiyyatu aƙidan shehun malami imamu tsahawi ƙarƙashin alƙur'ani da hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam sati da ya gabata mun tsaya inda malai yake cewa alhajju wal jihadu madiyani ma'a ulil amri minal muslimin da aikin hajji da jihadi zartattu ne akan ƙarƙashin jagorancin majibintan lamari na musulmai barrihim wa fajirihim wannan shugaba ko ya zamanto mai biyayya ne ga Allah subhanahu wata'ala sau da ƙafa ko kuma ya zamanto irin shugabannin ne wanda sai a hankali ma'ana abubuwan da ya ga dama yake amma dai yana nan a matsayin shi da cewa musulmi ne to shi ma wajibi ne a mushi biyayya ya jagoranci aikin hajji sannan kuma ya jagoranci zuwa jihadi ila qiyamis sa'ati har zuwa ranar tashin kiyama la yubdiluhuma shay'un ba abin da zai lalata su sannan kuma haka wala yanquduhuma ba wani abin da zai zo ya warware su wannan bayani aka haka ya riga ya gabata karatun yau insha Allah ta'ala inda malin yake cewa wa nu'minu bil kiramil katibin فإن الله قد جعلهم علينا حافزين ونؤمن مو مسلمي منا ماسو إيماني بالكرام الكاتبين دا ودنن ملائكو الكرام ماسو كرمتي الكاتبين wanda su ne suke rubuta ayyukan bayi bi ma'ana Allah ya wakilta su kowa da irin nashi waɗanda suke rubutawa idan ka rubuta alheri idan ka aikata alheri su rubuta idan ka aikata haka sabanin abin da yake alherin ne nan ma dai za su rubuta to waɗannan mala'iku wajibi ne ga dukkan mutum ya imani da su idan ya ce a shi bai yarda ba ya kore su mi yasa wani ya ce ai ina suke to ai shi bai gansu ba shi ke na wannan mutumin ya wuce ya bar musulunci saboda allah ya ba da labari ya ƙareta manzala sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cewa akwai su ya kadeta ba ran da mutum zai kadeta Allah da manzon shi kuma ya ci gaba da zama a cikin musulunci kowa ne shi to shine malana yake cewa al-imanu bil malaikati wajibi ne mutum yayi imani da malaiku kaga wani iya ɗaya daga cikin rukunan imani guda shida sannan kuma wa hadhihi al-usul mawjudatun fil qur'an wannan asali na yin imani da abin da ya shahi mala'iku wani asali ne wanda a cikin alkur'ani mai girma ubangiji subhanahu wata'ala ya ambace shi Allah ke cewa walakinnal birra man amana billahi kaga abin da ake cewa albirru da'a ga Allah shine imani da Allah sai ce wal yawmil akhir da imani da ranan karshe sai ce wal malaikati da imani da malaiku kaga sun zo sai ce wal kitabi wan nabiyina har zuwa karshe sannan Allah ya ambata a wani wuri cewa amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun lalle manzo yayi imani da abin da aka safkar a gare shi sannan kuma wal mu'minuna da masu imani ma gaba ɗaya su ma sun yi imani da abin da aka safkar wa wannan manzon kullun amana billahi da shi manzon da su masu imanin gaba ɗayansu Allah ya ce sun yi imani da Allah wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi sun yi imani da Allah sun yi imani da mala'iku sun yi imani da littattafai sannan kuma haka sun yi imani da manzannin da Allah mai girma da buwaya ya tuwo to kaga wanda duka wajibcin imani ne idan ka ce a kai baka yarda ba saboda kau baka gani ba ko na makamancin wannan to kaga wannan mutumin ka bar musulunci jumlatan wa tafsila Allah kiyaye sannan kuma nu'minu bil mala'ikati wa annahum khalqun min khalqillah cewa suƙin halitta ce daga cikin halittun Allah mai girma da buwaya imana su ma halittar Allah ce subhanahu wata'ala wa annahum min alamil ghaib suna cikin duniya ta gaibi imana saboda ba ganin su muke ba la narahum ba ma ganin su khalaqahumullahu Allah ya halicce su min nurin Allah ya halicce su da haske kaga aka halicci mala'iku da haske aka halicci adam da me asalin halitta adam daga ƙasa go sannan su kuma aljannu aka halicce su da me da wuta aiwa su aljannu da wuta mala'iku da haske shi kuma dan adam asalin halitta shi daga daga ƙasa sannan kuma Allah ya wakilta musu wasu al'amura da za su rika kaiwa suna kawowa shi sa Allah ce yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun yusabbihuna al-laila za su yi dare farai suna tasbihi ga Allah subhanahu wataala haka wan-nahara za su yi marece farai suna tasbihi ga Allah saboda ba sa ci ba sa sha su haka Allah yusu la yafturuna ba sa gajiyawa ba sa gaji su ce kai mun gaji a babu wannan babu sa'ama Allah ce ibadun mukramun bayi ne Allah ya su masu karamci mana masu matsayi la yasbiqunahu bil qawli ba sa shiga gaban Allah ta hanyar yin magana duk abinda Allah ya faɗi to zaka samu mala'iku sam'an wa ta'an babu zancen ja babu zancen garrama sai Allah ya ce wa hum bi amrihi su mala'iku game da al'amarin Allah ya amaluna al'amarin Allah kawai suke bi to waɗannan mala'iku Allah subhanahu wataala ya sanya daga cikin su akwai al-hafaza idan aka ce alhafaza humul ladhina wakkala Allahu ilaihim hifza bani adam sune Allah ya hada su da diyan adam akan su rika bibiyan su ina ka tahimi ka aikata da sauransu to waɗannan mala'iku su ma akwai su kai ga anan malike ta wa nu'minu bil kirami al katibina fa inna Allah qad ja'alahum saboda Allah mai girma da buwa ya sanya su a gare mu hafizin yani su rika bibiyan mu suna kiyaye duk abin da muke aikatawa a wani wuri Allah mai girma da buwa yake cewa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid malakani mala'iku ne guda biyu wanda Allah mai girma da buwa ya sayyara su ya dora su akan mu ɗaya a daman mu ɗaya kuma a hukumkin mu waɗannan mala'iku ne suke yi wanda yake dama yaktubul hasanat duk wani aikin alheri da aikin arziki da ka aikata sai ya rubuta shi kuma wanda yake hagun duk wata tsiya da masha da ka aikata shi ma sai rubuta sannan banda waɗannan mala'ikun guda biyu kuma wa malakani akharani akwai wasu guda biyu kuma suma wahidun amamahu wa wahidun khalfahu ɗaya a gaban ka ɗaya bayan ka dama ga ɗaya dama daman ka ga ɗaya a hagun ga ɗaya kuma a gaban ka ɗaya kuma bayan ka yahfazunahu min al-i'tida'i alayhi Allah ya ɗora su su kiyaye ka su kare ka daga duwar abin da yake ta'addanci za a gane ka wanda yake gaban kai kare na gaba wanda yake baya kare na baya sai abin da Allah ya kadarta in ba haka ba ai junudullahi suna da yawa abubuwa ga sunan na hatsari na rayuwa kaca-kaca wanda idan da a ce babu kariyar Allah subhanahu wataala wallahi adam ko minti minti ɗaya bai ba raga-raga yanzu inda muke zaune nan kawai ya rubuta ƙasa shi kenan ƙari sai da wani labari ko kuma kun je kun shiga wani wuri mai takali a sama an yi yi yaya an ƙari ba labari abubuwa suna da yawa ko kana zaune wani abu ya kubce zai bige ka ga abubuwa nan da yawa kai ba ma kai ma ya zo daga wani waje kai a karan kanka ma daga wani abu ya iya shi kenan labari ya zama abu daban to ubangiji subhanahu wataala ya sakhara waɗannan mala'iku suna kaiwa su kawo Allah ke cewa lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yace yahfazunahu min amrillah to waɗannan sune malaikun da ɗaya a gaban ka ɗaya kuma bayan ka ba ran da za su fasa aiki sai ran da ranar mutuwar kai zo sannan Allah mai girma da buwa ya faɗa akan su waɗannan mala'ikun Allah ya ce wa huwal qahiru fawqa ibadihi sai ce wa yursilu alaikum hafaza shi ubangiji shine alqahiru mabuwayi fauka ibadihi sama halittun shi da haka dalili na shari'a ya tabbatar da cewa Allahu fis sama'i Allah yana sama Allah yana sama wasu mutane suka so yantar da baiwarsu a lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama suka ce suna so a jarraba imanin ta saka ta wajen manzo Allah da aka kata manzalla ya ce mata man ana waye ni ta ce an ta rasulullah kai manzon Allah ne daga cikin tambayoyin da manzalla ya mata ya ce aina Allah ina Allah yake ta ce Allahu fi sama'i manzalla ya ce ku ‘yantar da ita imani gare ta sallallahu alaihi wasallam amma yanzu yi mutum sai zo kama tashar daji kawai ya sa kan shi ruɗu ya sa al'umma cikin ruɗu akan abin da babu wani dalili a kai kuma ya gama su kuwa shi ba zai samu gamsuwa ba da nutsuwa har abada wani ya ce yana ko ina wani ya ce wani ka je ka karanta ina gana akwai littafin risala a cikin muqaddima ibn abi zaid al-qirawani maliku saghir ƙwarya ƙwaryan maliku dan karamin maliku shi suke cewa kaman photocopy na imam malik shi abu zaid al-qirawani kaga littafi ne na fiqhun malikiya wanda duk inda ake karatu inda na addini ne a ƙasar nan to wani littafi ana karanta shi to amma me yace a wannan bangaren abin da yake ambata a wannan bangaren aqida ce lahiyayya a cikin aqida ahlus sunna wal jamaa yanzu wannan littafin da yake hannun jami'ul al-jami'ul mufid na mutunul aqida inna matanin iya nan muqaddima ta ibnu abi zaid al-qirawani la'alla ya zamanto karatun da za a sa bayan qari tahawiyya ko makamancin wannan ya tabbatar da ta Allahu fi sama kuma ana karantawa kuma ga ayoyin Qur'ani kaca-kaca ga hadisi ba ba ba ba adadi amma kawai da Adam sai ya musunta ya ce to ai ya za a ce kaza ai ba magana ya za a ce bane ba magana addini ba magana ya za a ce bane ba dalili kawai ke nema ubangiji subhanahu wataala yake cewa law tara iz yatawaffa alladhina kafaru almalaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum daga cikin aikin da Allah yake ya sa mala'iku shi ne ba ma kafurai kashi a lokacin da aka zo amsar ransu za a amshiran kuma a sa mala'iku yadribu na wujuwa musu rika marinsu suna bugun fuskokinsu adbaran kuma suna bugun mazamnayensu ana kwara musu ana zama mai hukai a duniya Allah kiyaye da aka wajibi ne mutum ya imani da mala'iku da samuwarsu da duk abin da yake da alaƙa da waɗannan mala'iku gaba ta gaba malaka ta wa bi azabil qabri liman kana lahu ahlan wa su'ali munkarin wa nakirin fi qabrihi an rabbihi wa dinihi wa nabiyihi ala ma ja'at bihi al akhbaru an rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa an as-sahabati ridwanullahi alaihim malace fakara ta gaba ita ce wa bi azabil qabri dole ne mutum mai imani ya yi imani da azabar kabari dole ka yarda kaga daga cikin abubuwan da ake samun matsala da 'yan bidas akwai wanda suka karyata azabar kabari suka ce kwata-kwata babu shi da mai suka sawara abin sun sawara shi da kwakwallosu suka ce za a ce wani dan min tsintsirin kabari da shi ya mutum caka shi ne aka yi a cikin tsoka shi ne aka yi kuma a ce wai mala'iku sun zo sun zauna an yi wane ne to daga ina suka shiga ma'ila zalika wala yadri almiskin annahu kharaja min batni ummihi a lokacin da ya zauna cikin cikin mahaifiyar shi wake ciyar da shi wani irin zama yi ya aka yi zauna duba ha hikimar Allah subhanahu wataala dan ya nuna maka cewa rayuwar nan mabambanta juna ne daga ka dauko wata rayuwa ka sa cikin wata rayuwa shikenan ka shiga cikin batan da har abada ko ba za ka ba za ka ba za ka gane ba rayuwar da mutum zai a cikin cikin mahaifin shi hukuncin ta daban yake da rayuwar da zai in ya haɗu duniya sannan rayuwar da mutum zai a cikin gidan duniya na hukuncin ta daban yake da hukuncin aka ɗauke shi aka sa shi cikin kabarin shi haka kuma rayuwar da zai a kabarin shi hukuncin ta daban da rayuwar da zai idan ka tada gobe kiyama kowace rayuwa da irin nata hukumce hukumce da ka'idodi wanda wani zango rayuwar da aka tsara bayyayuwa a ita a wani zango yanzu a cikin mutum lokacin da yake cikin cikin mahaifin shi ta ina yake cin abinci daga cibiyar shi yake samun abubuwan da yake samun ku to yanzu bayan ya komo duniya ya huto duniya ya ce a shi bai yarda ba kawai daga cibiyar shi za a mai abubuwa yana yiwa kaga daga yawan da magana sai a cewa ne a kai shi fishatiri yani aje a duba kwakwalwar shi ya samu matsala ya samu halal kwakwalwar shi ta samu rikicewa saboda abinda baya bayyayuwa ne a cikin rayuwar duniyar nan ka zo ka ce ta wanda a hanyar da za ka bi shi ne ta baki turaka ita ma waccan rayuwar daban ce wa bi azabil qabri dole mutun yayi imani da azaba ta kabari liman kana lahu ahlan ga wanda ya cancanta a mushi tabbas za a mushi azaban nan ba abin da zai hada wa su'ali munkarin wa nakir sannan kuma da tambayar da munkar da nakir mala'ikun nan guda biyu za su yi ga mutun fi qabrihi a cikin kabari an rabbihi za su tambaye shi game da ubangijin shi wa dinihi su tambaye shi game da addini shi wa nabiyihi su tambaye shi game da annabin shi waye annabinka ala akan tsari na maja atbihil akhbaru na yanda manzalla sallallahu alaihi wasallam ya babu labari cewa abin nan kaza zai kasance wa anis sahabati ridwanullahi alaihim kuma abin da yazo daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aminci yarda Allah ya tabbata a gare su shekul islam ibn taimiya allah ya rahama a gare shi ke faɗa a cikin littafin al'aqidatul wasiqiyya yace annal imana bil yawmil akhir yadkhulu fihi maganar imani da ranar lahira yana shiga karkashin shi duk abin da yake da alaka da mutuwa idan kace kai imani za a tayar da mutane gobe kiyama amma kace kai baka yi imani da azaba kabari ba ka kafirta saboda imaninka da ranar lahira bai haɗu ba me yasa saboda akwai abubuwan suke da alaƙa da ranar lahira irin su azabar kabari da zaman kabari da ni'imar kabari da sauransu wanda duka suna daga cikin abubuwan da su suke haɗuwa su ba da imani da ranar lahira kenan idan ka ture azabar kabari kenan ka ture lahiran ma gaba ɗaya sannan kuma wa milal ardi wal hisabi wal mizan banda azaba kabarin ba kuma aka tada mutane gobe kiyama tara su da za a waje guda duka iya cikin ma'anar imani da ranar lahira haka kuma bujuro da ayyuka na bayi da za a yi shi ma iya daga cikin imani da ranar lahira haka kuma ma'aunin da za a dora a auna ayyuka duk in ka ce baka yarar ɗaya daga cikin waɗannan ba ka rushe lahira gaba ɗaya haka kuma ba ta tsayuru suhuf da watsewan takardu da za su yi takardu za su watsi wanda za ba shi littayin shi a hannun shi na dama watsi wanda takardun za su yi karaf zai zo a hannun shi na dama Allah su wara ta'ala ci damu da haka sannan kuma mutumin da yake na banza ne littafin zai zo damfaru a hannun shi na hagun zai zo liƙe mai to wanda takardun haka za su watsi mana za su watsi kuma kowa na shi zai zo a hannun shi subhanallah sarki ya tabbata ga Allah ba fa mutanen garinku ba kadai mutanen duniya ko ba wanda suke rayuwa a yanzu ba wanda kuke karni da a wanda sun aka tun daga farkon duniya har zuwa ƙarshen ta takardun za su watsi kai wala ku tashi hankali wallahi ku tashi hankali tashi hankalin da maganin shi ɗaya ne illa man atallaha bi qalbin salim sai wanda ya je wa Allah da zuciya warkakka lahiyayya wadda batta da datti na shirka ga Allah subhanahu wataala da banna malai ce wal yawmul akhir ranar lahiran nan wa ma fihi da abin da yake cikin shi min umuril ghaibi na al'amuran ghaibi allati la nadkhulu fiha bi uqulina wa afkarina wanda mu a matsayin mu na masu imani ba ma shiga cikin wannan al'amarin lahira da hankalinmu da tunaninmu da me za mu shiga da Allah ya ce manzon Allah ya ce sai ka shiga lahiya amma daga ka ce a ku za ku ajiye su za ku ajiye littahi Allah a gihi za ku ajiye hadasai a gihi sai ku ta ture abubuwa sannan kuma wal qabru shi imani da kabarin nan shine a rayuwar da ɗanim zai yi a lokacin da ya mutu ba ta da kiyama ba ita ce ake bahaushe ke cewa wani ya tafi barzahu shin Allah ce wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'asun bayan rayuwar da za su yi a nan gidan duniya akwai abin da yake jiran su shine mi rayuwa da za a yi ta barzakhu wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'asun zuwa tashin kiyama to rayuwar kabari ita ce rayuwar barzakhu bainar duniya wal akhirah ita ce fatara tsakanin duniya da lahira mana nan za a je a tike a zauna wallahi mutum ya ma kanshi aiki alheri yanzu in ka zauna a cikin kabarin ka kwana nawa za ka yi shekara nawa za ka yi yau shi za ta da kiyama ba wanda ya sani yanzu sauran al'ummomin da suka gabata akwai masu shekaru shekaru dubin nai ko watakila milayika a cikin kabarin su suna na har yanzu kuma yau aka ci za a yi kiyama tashi nasu sun ma nufi hafihi ukura fa'iza kiyamun yanzu wani to ita kuma rayuwar duniya duka shekara nan ta kai duka daga zawwanka kuma a cikin zawwan ma ni'ima ta Allah da falla tashi kana cikin tahiyyar nan daga aihuwarka ba a rubuta maka komai na ayyukan sabo sai ran da ka balaga daga balaga ka zuwa mutuwa kanan ne abin da za maka lissahi kawai akan shi nan ne za maka shi lissahi akan shi nan ne me kace ina ka tahi ya akai kaza ya akai kaza me yasa kaza me yasa kaza me yasa kaza komi za a tambaye ka su bi kulli tafasil da aka imani da ranar da da kabari wajibi ne ga dukkan mutum mai imani alqabru mahattatun tizar kabari shine kamar madakata ta jira kowa yana ana na ana jira eh shi yasa kaga addu'a ma da ake aka shiga yanzu a shiga kabari kaga makwantai addu'a ce wanda mu ma ga munan muna zama wa inna ala atharikum kuma ga munan muna kan gurbin ku za mu zo muna kan gurbin kowa za mu zo to kowa yana zaman jira ne wayan taƙilun nas ba da hu ilal ba'as wal hisab idan aka gama zaman kabarin na yanzu mi zai biyu baya shi ne za a je ranar tayar da mutane da ya musu hisabi ibn al-qayyim Allah ya rahama gare shi yake cewa anna dura salasu gidajen da dan adam zai rayu guda uku ne ce yace al'ula addarul ula gida na farko darud duniya gidan duniya yace wahiya mahallul amali wal kasab min khairin aw sharri shine gida wuri na aiki da tsorurta abubuwa ko alheri ko sabane shi kuma daga nan in ka saba lamba to an kare Allah kiyaye gida na biyu shine darul barzakh barzahu shine kabari wahiya darul muaqqata shine gida na wucin gadi ولهذا يخطئ من يقول مسواه الاخير da haka malai cewa kuskure ne a ce ai wani ya tafi gidan shi na ƙarshe a ko wani gida na gaba a gaba za a ƙara fasawa ba a gama ba a dire ba yanzu na kawo ana zaman jira kuma wannan zaman jira anan ba kuma duk wanda bai aikata alheri ba tun daga nan zai gane cewa lalle ya yi kuskure a rayuwar shi saboda za a ci gaba da azabtar da duk wanda za a azabtar da shi wanda kuma za a mashi ni'ima za a ci gaba da yi mashi ni'ima a wannan wajen gida na uku shine darul qarar matabbaci kenan gidan tabbatuwa wahiyal jannatu aw an-nar shine imma aljanna imma gidan wuta Allah ce wa innal akhirata hiya darul qarar ku sani cewa lahira ita ce matabbaci gida matabbaci kenan gidan da za a je a tabbata a can da haka fa'iza wuzi almayitu fi ƙabrihi wa dufina wan sarrafan nasu anhu idan aka sa gawa cikin ƙabari mutane suka gama abin da za su gama suka watse innahu la yasma'u qar'ani alihim yana jin ƙaran takun takalman su an mai duran kamar da zuwa cikin hadisi ta sananne tu'adu ruhuhu za a mayar da ran sannan fi jasadihi a gangan jikin shi wa hadhihi hayatu barzakhiyya sai rayuwa ta barzahu anan la ya'lamuha illa Allah ba wanda ya san wannan rayuwa in ba Allah ba wallahu ala kulli shay'in qadir Allah kuma mai iko ne akan komi ana mai doran nan za a tambaye shi tambayoyi guda uku man rabbuka ma dinuka man nabiyuka tambaya ce mai sauki amsa mai sauki amma ga wanda Allah ba shi dama fa'in ajaba bi jawabin sahihin faza wa rabiha idan ana tambaye shi sai ba da amsa amsan nan ya samu to wannan mutumin faza ya dace wa rabiha ya rabauta wannan shine rabon da babu wani rabon da ya kai shi babu wani rabon da ya kai shi duk abin da ɗan adam zai tsururta a nan gidan duniya wallahi kayan banza ne in ya zamanto wannan tambayin bai ba da amsarsu ba saboda su ne marbaɗul faras na imajin daɗi rishin amsarsu kuma sai zamanto tashi hankali bala'i da wayo Allah maliki cewa summa yawmal qiyamati a فاز وربح وصارت حفرته روضة من رياض الجنة kabarin nan nashi sai zamanto wata taska ce wani dausayi ne daga cikin dausayin gidan aljanna sannan ranar tashin kiyama aka tada kuma Allah sai a cewa daga gidanka amma hawa in akhfaqa fil jawabi idan ya rika kame kame ya kasa bada amsa walam yujib bai bada amsa ba fa inna qabrahu qabrin shi zai kasance yasiru hufra zai zamanto wani rami ne wata kafa ce min hufarin nar daga cikin gurbin wutar jahannama wa yudayyaqu alaihi qabru za a matse kabarin nashi hakarkarin dama sai sun hadu na hagu hatta takhtalifa alaihi adla'uhu har sai kashin shi na hakarkari sai shiga cikin juna wannan mutumin da bai alheri ba ko shi kuma wancan za a bude mashi kabarin shi iya ganin shi wanda ya ba da amsan nan da haka yan uwa musulmi wajibi ne mutum ya imani da da kabari wajibi ne ya imani da duk abin da aka ambata cewa lalle a cikin kabarin nan akwai shi sannan ba haka nan za a bude mutum kofa idan mutumin alheri za a bude mashi kofa har zuwa ga gidan aljanna idan mutumin banza ne za a bude mashi kofa ya ga gidan wuta fayatihi min harriha zahin wannan wutan zai rika bugo shi na kado shi a cikin gabanin shi waja mushi she jama kanshi ya akai a nan gidan duniya ne yanzu nan da kake ji ita ce magana wannan lumhashin da muke na yanzu shine magana in ma ya zama alheri za ka gadarwa kanka ko kuma ya zama tutsiya za ka gadarwa kanka to a nan a nan ne kuma allah ke tabbatar da masu imani akan faɗin magana daidaitacciya shi ne ba da amsa Allah ce yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu zalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha malice wa hadha bisababi al iman billahi wa rasulih ya aka mutun zai bayar sai a samu daman ba da amsa sababin haka shine imani da Allah da imani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wa laysa bisababi ta'allum aw al-thaqafa ba ce ba wani ai karatu karshe ne wani wani ko karatun addini kai idan baka bi Allah ba aikin banza kai kuma karatun addini da ake yin shi ana yin shi ne saboda a wanye da Allah lahiya ba ana yin shi ne saboda a tara duniya ko kuma a rika ka a garin da magaramci ka yi kowa ilimi ko ka yi kowa karatu ba laihi bane ka yi kowa karatu amma ka sani cewa manuwar karatun addini manuwa ce ta kai ka gyaru ka zama to mutumin kirki halayenka da ɗabi'unka da yanayinka ya zamanto na mutanen kirki ne amma ya zamanto a ce ai wane makaranci ne wane wane ne amma kuma halayenka ba ɗaya mai kyau ina amfanin karatunka bai da amfani da haka mu tsarkake mu ƙara tsarkake niyoyinmu akan ɓangaren da ya shafi karatun addini kullum za ka saurari karatun addini ko za ka karanta da kanka ka rika sa a ranka cewa ga wani aiki na ibada wanda a da baka aikatawa yanzu ga wata dama ta samu kana saurara za ka fara aikata shi da izinin Allah gwargwadon da za ka iya da haka faman laisa indahu imanu duk wanda bai da imani fa innahu to wannan mutumin ba zai iya bayar da amsa ba sai dai a tambaye shi ta kame kame ya rika cewa ha ha ha la adri sami'tu an-nasa yaquluna shay'an fa qultu ai ni ma ji ne ana cewa musulunci ana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana cewa wane ne yace shi ma haka yaji mutane suna hudi shi ma sai hudi ya zamanto ibadarka da addininka da kake duka kaji an haɗi ne yani ba zawa za ka ka zauna ba ka saurara gashi na karatu ne ake yi a kawai kai haka ka tsinta kai gaba kai ma saboda addinin bai da wani mahimmanci ba a karatun shi karatu da kake kawai kai karatun duniya kake yi ba ka da alaƙa da karatun addini ba ruwanka da addini kuma da yawa daga cikin musulmai a yau suna fama ana fama da wannan kalubalen musulmi ne amma ba zai zauna bai saurari karatu na minti goma bai da lokaci sai ka kasa gane lokacin da lokacin me gare kai lokacin neman duniya lokacin karatun duniya lokacin wane ne kuna ta ƙwambu ana wani kadakadatun banza kadakadatun wahi daga ran da aka ji aka danda ka kabari ina bokon taka da abin da ka sani na bokon yake babu in dukiya ce kake takama da ita da neman kuɗi da wane ne ina yake babu shi duka ya zama labari ya zama khabaru kana sai dai labari a daga ai wannan ai wannan ma gidan wani ne ai wannan ma gidan shi ne ai wane ne kawai wane ya bar kadara kuma hoka duba damsul basira irin na dan adam shafewar basira sai ga mutu ya mallaki gidaje barkatai amma ba za a zo a ce ba misali ga makarantar da ya gina maka shi wallahi dukiyar da yake da akaɗan ta kusa ɗarin ya gina makaranta amma ba zai gina ba shi dai kawai takardun kare takardun wane ne da wasu wasu kwant a bankuna daban-daban wane kawai shi abin da ya sa a gaba kenan ana cikin haka bawan Allah miskini kawai sai faɗi ya mutu Allah ruha mana asiri yanzu mutum misali ya mutu ya bar makaranta makaranta ginannan makaranta wadda ta gidu ta tsaya ana ta koya wa yara fatiha kaɗai misali duk wa yaran da ya koyi fatiha na a makarantar ka har abada in zai karanta fatiha kai kuma kana da kamashin lada kan shi wallahi babu abin da ya kai aikin aikin aikin ibada aikin alheri lada imana morewa da riba riba za ka samu wadda kai da kanka bakka ilisawa ta kawo farawa mutane yadda yara za su yi karatu ko watakila masu harrace ƙuranin ya zama wannan shi ne ƙoƙarinka da hamzarinka a cikin rayuwa babu riba da ta kai wannan riba babu al'itla duk abin da ka bari na dukiya na wani duka na magada ne amma idan ka zo ka gina irin wannan kana kwance a kabarinka kuma kwantikinka na wajen allah yana ƙara yana ƙara yauni yana ƙara yauni yana ƙara yauni sai an tashi gobe kiyama kaga wata bataliya ta lada kai ma sai ka ce ya ubangiji wannan na san ba aiki na bane ya aka haka a ce ai ayyuka kaza da kaza da kaza da kabari ai su ne suka zama haka amma ka mallaki gida goma baka da blasiya makaranta a yanzu tunda masallatai alhamdulillah ga sanan an gina ko ina amma makarantar da za a zo a sanya mutane su yi karatu wannan abu ne mai muhimmanci Allah baka dama ka gina makarantar ka ɗauki malaman za su karantar ka rika kula da abin kana bibiyar shi sau da kawa ka rika biyan su suma da sunan albashi gare su kuna makamancin wannan makarantar ta tsaya ta ginu ta tsaya da kawahuwanta wallahi in kama wan, kanka wannan aikin kayi wani aikin da la'alla har a naɗe duniya kana da kamashin lada wanda aka koya ma yaron da aka koya ma karatu a makarantarka shi ma ya yi gaba ya koya ma wasu kuma wanda ya gaba ya koya makin nan su ba kana da kamashu a kansu su wanda aka koya ma an suka yi gaba sau koya ma wasu su ba kana da kamashu a kansu kawai ka tsarkake niyyar ka dukiya ba komai bace ba a nan ka same ta anan za ka barta haka ka zo duniya hannu rabbana bakka da kobi kuma haka za ka barta bakka da komi ka zo bakka da komi za ka koma komin son da ake maka da din da kake son dukiya komai rashin hankali wanda za su binne ka ba wanda zai ɗauki kuɗi ya sa a ciki saboda an san wahala ce da aikin banza to wajibi ne mutum ya ma kanshi ayyukan da zai samu damar da zai ba da wannan amsa in kuma bai yi ba Allah yake cewa yudillu Allahu zalimin Allah yana batar da azzalimai ya hana su ba da amsa su yi su yi kawai su kasa gaba ta gaba malaka cewa wal qabru shi kabari da kake gani rawdatun min riyadil janna dausayi ne daga cikin dausayin aljanna aw hufratun min hufarin niran ko kuma ya zamanto rami ne daga cikin ramunan gidan wuta Allah kiyaye a irin shubuhar da masu kareta da azabar kabari suke kawowa za su ce maka almayyit yasiru turaban shi wannan da aka binne zai koma ƙasa da aka fa kaifa yu'azzab wa huwa turab ya za azabtar da shi alhali ya koma ƙasa malici na qulu mu kuma zamu ba wanda ya iri wannan amsar wannan tambayar zamu ba shi amsa da Allahu qadirun Allah mai iko ne ala an yu'azziba huwa huwa turab ya azabtar da shi yana kasan mu Allah azabtar da shi yuwa mai da shi gangan jikin da har kokon lokacin tayar da za a azabtar da shi ba Allah ba to kuma halittun Allah nawa ne suna da yawa da haka Allah zai iya mai da shi abin da ya ga dama kuma ya azabtar da shi wa qadirun ala an yahmi alaihi an yahmi alaihi turab kuma Allah in ya ga dama sai ya hana kasar ta ci shi duka Allah na iya wannan malace wa qad yaqulu qa'il wani yana iya cewa ma kana nasu yurfanuna ba'dhum yulqa fil bahri akwai mutanen da ai ba binne su ake ba wasu a cikin ruwa za a jefa su wani kuma dabba za ta cinye shi wani gobara za a iya kone fa kaifa ya'tihi al'azab ya azaba za ta zo mishi malace malace na qulu za mu baka amsa da cewa na'am kwarai da gaske babu shakka didi da kiftawar ido cewa ya atihil azab irin wannan bawo azaba sai ta zo mishi fi ayi makanin kana in a ina yake wa kazalika ya atihil malakani kuma mala'ikun nan guda biyu sai sun zo ba dole bane abin da zai zai tabbatu ya zama to yayi daidai da kwakwalwarka in aka kai aka binne shi ma an magana kwakwalwa ce ai kwakwalwarka ba ba yarda za ta yi ba amma magana ce ta me imani magana ce ta imani da gaskantawa وكذلك ياتيه الملكان والايمان بهذا هو من الايمان بالغيب ko mutun yayi imani da waɗannan abubuwa shine imani da gaibi Allah ce allazina yu'minuna bil ghaibi su masu imani su da suke imani da fakakkun abubuwa abinda baka gani ba amma Allah ce kaza ka yarda manzo Allah ya ce kaza ka yarda abinda kake nema kawai ya dai zaman to an hade shi cikin Qur'ani ko kuma ya tabbata manzo Allah ya hade kaza kawai an kare bale ce wa azabul qabri azabul qabri wa na'imul qabr da ni'imar da ake samu a cikin kabari dallat alaihi adillatu min alkitabi was sunnah dalile sun zo akan haka a cikin littafin Allah alqur'ani mai girma da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bal bari malamai suna cewa innal ahaditha mutawatira lalle hadisai sun tunkudi juna masu yawa an rasulillah sallallahu alaihi wasallama daga manzan Allah akan azabar kabari da ni'imar kabari wanda ya alheri zai samu ni'ima wanda kuma aikata abin da ya ga dama zai samu azaba wa man kazzaba duk wanda ya ƙaryata da wannan zai ya zama kahuri ya kunu kafiran ya zama kahuri daga cikin wasu ƙungiyoyi da suke jingina kansu zuwa ga addinin musulunci akwai mu'tazila mu'tazila suna ce a su halayu minuna bima ya hadusu fil qabr suka ce duk abin da yake a cikin kabarin su su yarda ba shine wannan abin da wannan da aka kama aka rihi a Kano nan shi ma cewa bai rama da azaba kabari sai su kawo su hadisi su ta wasu abubuwa malam sai inkarin abin kwata kwata me yasa suka inkare shi li annahum aqlaniyun saboda su wai su masu aiki da hankalin su ne wa humul ladhina yabnuna al-umura ala uqulihim suna gina abubuwa da hankakan kwakwalwarsu kawai sannan kuma yi sammuna adillata shar'i zanniyatan suna cewa dalilin shari'a ai tsammahani ne duka ba kata bane ba hankali shine kat suka ce amma adillatul aql indahum fahiya yaqina aw yaqiniya suna ga cewa hankali wa shine kat duk wani abin da za faɗi maka wanda ba shi ba ai tsammahani ne subhanallah ubangiji subhanahu wataala ya faɗi a cikin alqur'ani mai girma cikin suratul ghafir Allah ya ce game da mutanen fir'auna da shi fir'auna a karan kanshi annaru yu'rabuna alaiha guduwan wa ashiya wutar jahannama ce ake bujuro musu da ita sahi da yamma aina a kamarin su a rayuwar barzakhu sai Allah ya ci gaba da cewa yawma taqumu sa'atu a ranan da kuma aka tadi kiyama Allah ce adkhilu ala fir'auna ashadd al'azab ku shigar da fir'auna da mabiyan shi mafi matsananciyar azaba daga kaga annaru yu'raduna alaiha guduwan wa ashiya kaga aina a cikin kabarinsu sana Allah ya faɗi cewa wa inna lillazina zalamu azaban duna zalika walakinna aktharuhum la ya'lamun azaban duna zalika ana ne innahu azabul qabr bayan azaban lahira da za a musu in an tahi lahira yanzu kahin a tahi lahira kuma kahin nan ma akwai lugudun bala'in azaban da za a musu wasu malaman tafsiri suka ce al'azabu fid dunya ma yusibuhum min al-qatl abinda zai same su na kisa wa ma ila zalika da haka ne dalilai suna da yawa akan abin da ya shahi azabar kabari manzalla sallallahu alaihi wasallama ya faɗa lokacin da ya zo wucewa wajen wasu kabarruka ko ya ce innahuma la yu'azzabani ya ce ma'abuta waɗannan kabarrukan guda biyu ana azabtar da su sai manzalla ya ce la yu'azzabani wa la yu'azzabani fi kabirin ai abin da yasa ake musu azaba fa ba wani abu bane ba babba yace amma amma amma amma inna annahu kabir yace amma kuma girman laihin ya kai hallo kana musu azaba bi ma'ana al-lisahin dan adam yana ga ai wannan ba wani abu bane ba amma a wajen ubangiji kuma laihi ne mai girma abu na farko ahaduhuma kana yamshi bainan nas bin namima shi da annamimi mai gutsuru tsoma ya gutsuro daga nan ya tsoma a can kuma da ciro magana daga can ya kai ma wani da wani ba su taba haduwa watakila kawai suna haduwa kawai hada za su fara ya aka yi annamimi ya yi aiki a wajen ya ciro magana wannan ya kai ma wanda ya ciro na wacce ya kai ma wancan abinda ba a yi ba ya je ya hodi ya ce yanzu na bar wani yana ce na zazzagin ka alhali ƙarya yake wa amma lakharu amma ɗayan kofa innahu la yastabri min min bawlihi baya tsarkaka daga bawli in ya sai bawli kawai fica fica yake yi rabi a jikin shi rabi a jikin tuwahin shi kawai baya tsaya tsarkaka daga daga bawli to kaga wannan ya tabbata manzo Allah ya tabbatar da cewa akwai azaban kabari yace ana musu azaba yace a yanzu haka dinnan sanan wani hadisi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a'udhu billahi min azabi jahannam wa min azabil qabr ina nema Allah kare ni daga azabar jahannama kuma daga azabar kabari kenan ana ana ana mi ana azaba cikin kabari yace wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih ad-dajjal al-hafiz ibn rajab al-hanbali yake fada a cikin littafin shi ahwalul quburi wa ahwal ahliha yake cewa ibn al-qayyim a cikin littafin shi ar-ruh ya ambata bayanin da yake cewa kamar haka alama yake cewa alama ja'at bihi al-akhbaru an rasulullah sallallahu alaihi wasallam li anna ma fil qabri min na'imin an-na'imi wal azabi min umuri al-ghaib duk abin da yazo a cikin bayani akan azabar kabari ko kuma ni'imarta to wannan abun fala nuthbit illa ma ja'a bihi ad-dalil abinda zamu tabbatar shine abinda dalili yazo da shi sannan wala nunkiru ma ja'a bihi ba ma inkarin abinda dalili kuma ya kawo kenan me ake bi ba magana ba ta ra'ayin wani ko tunanin wani ko fahimtar wani a magana ce ta abinda manzon Allah faɗi ko kuma ubangiji subhanahu wataala an bata a cikin alqur'ani mai girma mali ce gaba ta gaba wa nu'minu bil bil ba'th mun yi imani da cewa za a tayar da mutane daga cikin kabarrukan su gobe kiyama al ba'th shine tayarwa wa jaza'il a'mali mun yi imani da sakamako da za a yi da ayyuka kowa aikin da aikata wallahi sai ya ganshi gobe kiyama yawmal qiyamati a gobe kiyama sannan kuma wal ardi wal hisab da kawo mutane da bujuro su da yi musu hisabi kenan a bujuro da ayyukan bayi sannan kuma amma wannan bayin hisabi wa qira'atil kitabi kuma a karanta wa kowa littafi kuma kowa karanta da kanshi اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك hasiba. karanta littafin ga kai da kanka da kanka kama kanka da kanka hisabi was-sawabi wal iqab da abin da zai biyo bayan hisabin nan ko ya zamanto as-sawab lada nana sakamako da gidan aljanna wal iqab ko kuma ya zamanto uba ce mutum a azabtar da shi a gidan wuta sannan mun yi imani cewa sirati wal mizan da sirati hanyar da za a bi kahin a gitta a shiga wuta a shiga a shiga gidan aljanna wanda shi kuma sirati yana shingude a saman a saman wutar jahannama to wajibi ne kai imani saboda dalilai sun nuni akan ci akwai su wal mizan haka kuma da ma'aunin da za a auna ayyuka za a zo auna ayyukan bayi gaba daya wani abubuwan duka wajibi ne mutum ya imani za a tayar da mutane Allah ya ce kama bada ana awwala khalqin yace nu'iduhu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin sannan za a zo a tara mutane a farfajiya guda ɗaya tak kowa zai zo babu wanda zai ci a ni ban shirya ba ko kuma ban yarda ba a babu wannan kai sai ma an yi kalubalen cewa ya ma'ashar aljinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqdari samawati wal ardi ati fanfuzu duk wanda yake ga cewa akwai inda zai iya gudu aka ce gudu in akwai inda zaka iya boyewa ka je ka boye yana yiwa wallahi ba zai yi ba a kahure sun karyata ubangiji subhanahu wata'ala akan tayarwa suka ce a idza mitna wa kunna turaban wa izaman suka ce a inna lamab'usuna mun mutu mun zama ƙasa mun zama ƙashishuwa za a tayar da mu suka ce awa aba'ul awwaluna ko kuma mahaifanmu da suka daga suka gabata har yau su wani da su wani da suka mutu har su dawo ba ya za a ce an muka mutu za mu dawo ba mu taɓa ga wanda ya dawo ba Allah ce ku aji hankalinku inna yake cewa kul innal awwalina wal akhirin da na farkon da na ƙarshen gaba ɗaya Allah ce la majmu'una ila miqati yawmin ma'lum za mu haɗa su gaba ɗaya waje guda saboda tsayuwa ta wani rana wanda ke sananne a wajen Allah subhanahu wata'ala a wani suke ta man yuhyi al'izama wa hiya ramim yanzu wanda kashin da ya rididdige waye zai iya rayar da shi Allah ce qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrati wanda zai raya ta su wanda zai raya kashin shukan nan shine wanda ya halicce su daga farkon al'amari kuma shi ne ya halicce ku daga harkar al'amari wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilayhi turja'una to kai kana cewa ba za a tayar da mutum ya zama kashi ba to kai akai aka samu ka ya akai aka samu ka shi ne Allah ke cewa za mu tayar da su kama bada ana awwala khalqin nu'iduhu kamar da muka fari halittar su daga farko haka za mu maido su Allah ce wa'adan alaina alƙawali ne a gare mu inna lalle mu kunna Allah ce mun kasance fa'ili na masu aikata haka ne wallahi maganin duniya aiki alheri in ko mutum bai aikata ba Allah kiyaye Allah ce wa huwa allazi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu yace wa huwa ahwanu alayhi Allah shi ya kiri halittar adam thumma yu'iduhu kuma shi zai sake maido shi sanako maido wannan huwa ahwanu alayhi ai shi sauki da kirkirar abu sabo da gyara wanda ya bace wanne ya sauki to shi al'amuran Allah kuma duka babu wani wahala a ciki gaba ɗayan su innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun Allah ya ce ayahsabu al-insan an yutraka suda alam yakun nutfatan min maniyyin yumna thumma kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa faj'ala minhu az-zawjayn adh-dhakara wal-unsa yace alaysa zalika biqadirin ala an yuhyi al-mauta asalin kawa da aka zo aka yi ka duka baka wuce ba kaman majina dugon mani a cikin dugon mani ma in ya zo shiga cikin mahaifan miliyoyi kare za su shiga duka a kare su wani dan diris wanda idan ɗanin ma bai iya gane shi shi ne zai wuce in ya wuce na zai kwana arba'in ya zama jini in ya kwana arba'in ya ƙara sai zama tsoka in ya ƙara kwana arba'in sai zama to halitta ta cika an yi wa ɗasa a zo a busa mishi rai daga lokacin kuma sai kana ganin shi a cikin cikin mahaifin shi yana buga wannan shi ne ɗan adam dodo uban rikici ana ika zana a mun mu kamar mu shi kuma mani ne ba mani ne ba kowa ba ne shi turaka mutum ya bi Allah subhanahu wata'ala shine zaman lahiya shi alaysa allazi yuhyi al-arda ba'da mawtiha biqadirin ala an yu'ida khalq al-insan ubangiji subhanahu wata'ala da yake raye kasa da ishe ka misali yanzu ka duka huta cikin daji ka duba ganda yanda daji ya koje ya zama wani iri daban amma yau aka ce maka an yi ruwa inda aka dauki kwana biyu uku hudu aka yi ruwa na kirki kana kallo daga nesa zaka ga gaba ɗaya wannan masaran ya sake za ka ga wata tsanwo-tsanwo haka mala sai zo sai ka rantsi da Allah wannan wurin ba shi ba ne wancan wajen ga shi dai abu ne a cikin a gaban idan ga kowace shekara yana faruwa to haka shi maɗa adam Allah ce wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyaynaha ya ishe su abin buga misali al ardul maita ƙasa ƙeƙashashiya Allah ce ahyaynaha sai muka rayar da ita ka zo ga daga ta nan da shifka da waye an kashe ga wataƙila ko ganin ka ba a yi amma a dafa kafin Allah ya kai ta wannan matsayin da aka bawa ya gaskanta Allah subhanahu wa ta'ala fal insanu allazi dukkan dan adam inda yafni zai kare nafsuhu bil ibadati aw mutumin da zai kokari ya tabauta wa Allah subhanahu wa ta'ala da da'a ga Allah fi duniya a gidan duniya fa ya mutu ya mutu to wannan mutumin tabbas idan ya zama to ibada ce sa gaba to wannan mutumin ya rabauta idan zama to kuma sabanin shi ne to wallahi wannan mutumin ya shiga uku Allah subhanahu wataala kiyaye sannan za a zo a bayan tayar wannan za a zo a yi hisabi kuma kahin a zo hisabin ma akwai wata tsayuwa da za a zo a yi za a yi tsayuwar dirshan sai an yi shekara dubu hamsin a tsaye shekara dubu nawa dubu hamsin yanzu lissayin da muke daga aihuwa annabi isa alaihi salatu wasalam zuwa yau shekara nawa ne dubu biyu ko ta wacce sai an yi shekara dubu hamsin shekara dubu hamsin ana tsaye shi na lalace wali man khafa makama rabbihi jannatan wannan tsayuwa ba karamin tashi hankali ba ne ba a lokacin an gaji tikis da tsayuwar nan sai a rika neman ya za'a yi a ce a zo da annabi adam ai shi ne abul bashar a roƙi ubangiji ai hisabi sai ce ina ai ba zan iya ba ubangiji na ya yi wata fusata a yau fusatar da bai taɓa yin irinta ko ba zai taɓa yin irinta ba izhabu ila ghairi ku tafi wajen wani ba ni ba ni ban da iya ta kai da nake ba ranan da annabin da Allah ya turo rika ta kan shi yake ina ga mu ya ku bayu gama gari ya ayyuhan nasu kaga tabbas aikin ba karami bane wallahi kowa ya waltanzur nafsu ma qaddamat liqadim kowa ya rika ma kan shi lissahi miyai saboda kabare shi biye saboda kabare shi yanzu ka duba ga wata mutuwa da ake kawai yanzu mutum gashin ana ta harkoki yana wane ne kawai aka jima ya ci mutuwa mutu yanzu jiye-jiye na ɗaya daga cikin uwa a shekaran jiya yana cikin al'amuran shi ana cikin harkoki kawai aka waga da aka ci an kai shi likita mintattuka kaɗa kawai ya mutu to wallahi ɗadam karka rika lissafin ta ai sai an yi wane ne sai ƙarshen wata a sai farkon wace ce sai domin wace ce bakka da katkin za ka kai bayan sallar isha'in nan ta yau mutum nawa lahiyar shi lau ya mutu da haka ba wani abu ne mara bai da garanti kamar lokacin da kake da shi ne naka yanzu nan amma duk abin da zai zo a gaba wani duka hasashe da lissafi duk mulkinka duk kudinka duk kasancewarka dan gidan suwa ne ba abin da zai hana ba abin da zai sa ka mutuwa in ka gaba ka mutu ba lokacin ka ne kawai bai ba Allah kiyaye wannan gaba kanta zamu zamu zamu zamu tsaya insha Allah ta'ala kenan kuma sai mu tashi akan ta اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله